ولا مخرج من هذا إلا العلم يا إخواني والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وليس بفهم كل ناعم بفهم سلف الأمة إذا أردنا أن ننجو فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذا فعليكم عند حصول هذا الاختلاف الكثير وأظن ما جاء اختلاف كثير مثل زماننا هذا كما أنه لا يمكن أن يعبد الله عبادة صحيحة إلا بالعلم لأن فيها المخرج فيها الدواء فيها وصف الداعي وفيها الدواء لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ci gaba na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau muna sha biyar ga wata na ramadan wata na shawal sha biyar ga wata na shawal ramadan gini a baki ba ke muna sha biyar ga wata na shawal hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da shidda wanda ya dace da talatin da daya ga wata na bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da farko da inwa tabbas abinda ya cika zamu Allah godiya da ya mana muwafaka zama roma musulmi kuma allah samu alayin masu aiki da ƙur'ani da sunna kuma alafahamun salafu salih a kan fahimta ta magabata na ƙwarai wannan wa ba ka sanin ni'imar sai lokacin da ka kalli wani bai fahimci ba rayuwa ta addini inda yake wahala cikin rayuwar ta kowane ɓangare kuma yan uwa abinda nake sanar da yan uwa wallahi duk wanda yake da alaka da ibadar Allah fa'inta ta ƙur'ani da sunna akan fa'inta ta magabata na ƙwarai iya samun nutsuwa cikin rayuwa yana rayuwa cikin nutsuwa saɓanin wanda yake ɗan bida'a saboda uwa menene shi duk wanda yake rayuwa ƙarƙashin Allah ce manzan Allah ce ba shi da wahalar neman kare abin da yake kan shi amma dan bid'a tunda abu ne shi wannan addinin Allah Allah ya kai shi shi addinin shi ne kuma ya aiko da manzon shi dan haka wannan addini duk da ka nemi hujja Qur'ani sunna ta baka duk abin za ka yi na addini in dai ba ra'ayi bane ba naka ko na wani hujja tana nan a Qur'ani ko a sunna ba wahala Allah ya kare addinin shi ta hanyar hujjoji a Qur'ani ko sunna amma dan bid'awa babu wahala ba dan bid'a yake sha lokacin neman hujja ya kamo nan ya saki ya kamo nan ya saki yau ya kamo nan gobe ya kamo nan kullum wahala jina duk abin da su a kare da na bid'a to la wahala zaka iske a nan garin wani malamin hujjar shi daban a wancan garin hujjar shi daban amma garin daya yau ya kawo wannan hujja ya gabatar ya saki gobe ya kawo wannan batar ya saki kullum iyaka maka mai da madogara bai da nutsuwa ta zuciya ko da ya gaya wa abokin musuma wata magana a karan kan shi wallahi tsakanin shi da Allah ba shi nutsuwa akan gaskiya yake don abu ne me yasa shi ya tsara abin kuma shi ke so kare shi kai wa ahlus sunna babu ɗaya naka ahlus sunna babu wani abu ɗaya wanda zai kare naki ne ko shi ya hudu ko malamin shi ya hudu ya hamar kawo ya kare shi a dama abin iskowa kai kura ga ƙur'ani ga sunna ka huta da wani ba na abu ɗaya naka da kake fama ka sha wahala kare shi dan ba naka bane abin ya ka addinin Allah ne da manzon da Allah ya aiko su suka tsara addini naka kurin kai bi ne kurin ittabi'u kurin kai dan bi ne baka da wahala shi kuma can shi kira ko suka kirkira dole a sha wahala wajen karewa kuma babban abin da yake ba mutane wahala ɗan bid'a takaddatul ashkhas dokan wane wane ne kurin bai kuskure ko miki daidai ne shi ne kuskure kun ga ita kuma sunna dama ita sunna an kawata akan madogara ta cewa Allah da manzon shi ne kadai Allah zai ce kaza manzon shi ce kaza shine madogara wanda ba a samun kuskure ko daya abinda kurin ake nema tabbatar wannan abin daga Allah ko daga manzon da Allah ya ba wani amma in ba su ba kowane ne zai iya kuskure kowaye bayan wannan biyu kowaye dan lokacin sabai an sami kurakurai an musu gyara wani gyaran manzan Allah ya gyara su da sarama wani gyaran sabai ɗan uwansu za su musu gyara nan kuskure ne kuma da kanshi ya amince kuskure ne to dan bid'a kuwa idan malam wani ya ce shehu wani ya ce shikenan suna haɗin wata kalma ta cewa ka zamanto kamar gawa a gaban shehunka ka zama kamar gawa a hannun mai wanke ta me yi wani kalmai ka zama kamar gawa kenan yadda mai wankan mutuwa zai juya mutum yadda yake so bai da wani abu bai iya sauke ra'ayin shi ka zamanto haka a gaban shehunka duk abin da ya wadi haka ne kur idan karye da haka a wajen abida baka cewa malam wani ko shehu wani ya kuskure baiwa ka taɓa jisun waɗi ko musu daidai ina tare mun yi wani zama lokacin murakurakun abin sida an kira malamai wajen katurbanken katurbansen ina ga an kira malamai an yi zama a karantar da su da haɗarin sida tabbas akwai sida an yi zama mun yi zama da mu aka bayan kwana uku ne na ga alama an tsare sai shugaban zaman sai ya ce to iya so malamai mun kama ku gudunmu wata gudunmuwa za ku ba mu matsayinku na malamai matsayinmu na likita cikin zama sai wani sai cayi yake kawo fa'ida da zai ba likitoci ta maganin maganin abin da ke kai tsaye kalhiya wutsari in ya toshe kurin ya hutu fut me ya bada sai ce wane shehuwa ne bai bukatan kamun su da shi shehuwa ne ya ba mu wata fa'ida ta kalhiyar daga an yi an wutsari ya dole daga an sa kurin fitta da kado ba wani wahala a maka aikin wutsari a sama tiyo shikenan da me maganin maganin da kashin jaki da wutsarin jaki ne a ciki ya kare bayani sai na ce gaha ta malam ina tambaya kun tambaye da ina tambaya me matsayin aiki da najasa a cikin musulunci me amfanin magani da najasa bayan an san wutsarin ciki najasa ne to yanzu ka kawo malamai ka kawo wurin ka ba su magani kai matsayinka na malami da abin da yake najasa ne me ka ba mu amsa me matsayin magani da najasa a musulunci furin ya san amsar haramu ne amsa a wurin shi ya ce shehuwa ne ya hudu kenan aka ba zai yarda ba da cewa wannan malamin ya kuskure saboda an yi aiki da najasa kai tsaye sai tashi kun faɗa kuna ɓata shehu kuna cin mutuncin shehu ne kuna yi ta da hargowa ina ce ne allah ji kan alƙalin murya allah ya rasu alƙalin murya wanda allah mai cikawa allah ji kan shi sai tashi ya ce jama'a kullum ku mutanen da magaram ya ce in muka zo taro ku cika fitina da rikici ya ce wannan harka ce ta yaro ce a hujja haka ya ce yaro ce ka ce yaro ne ka zaka ka taɓa kana ce yaro ne sai ba ta zama maman yaro ka mai hujja ma kurin kuma hujja da babu ita haka shuru kurin ya ce haka ce ɗana na cikin haikuwa min karatu abu na ke da mana hujja to ɗan wa me ya ka haka shi wannan ba zai yarda ba da ƙulluwan shi ta ce shehu ya kuskure shi da rikimar shi kurin an kuma a musulunci abin sanan ne ba wani saɓani magani da najasa haramu ne wutsarin jaki haramu ne najasa ne ba bai saɓani na muna magana yan uwa daɗin sunna don ina malaminka kunan sai in kama wani kwashe-kwashe in ce maka zali sai iyale shi da hatta wasu yan uwa suke da samun matsala masu karantarwa yan uwa ba karantarwa mai wahala irin karantarwa ahlus sunna ko a cikin ahlus sunna me ya ji malam wani ya ji kana almajiri bai karatu ba kada ka bai karatu ko ya ji kasa cikin malam wani na Najeriya na ina ne na ina ne a Najeriya ma wani wani wani iri iri iya kwance a daki ya ji kuma hujja ya ji kullum sai suka ce mishi kaza haramu ne shi kuma yaji an ce halaka ne kun ya kyale ka to shi ne wani suka ce yace a gata malam wannan wa yace kaji zaka mishi gumiya wani ko cikin ran suna sama ko cikin ran suna masu karantarwa ta samu wani matsala ba malami sai ka ga ya za a ne malami matsayi na kaka kaman gardama wannan ko cikin gida an samu haka nan wani fi fahimtar aqida al-sunna da cewa daman ya tashi akan dogara da Allah ya ce manzon Allah ya ce da barin ra'ayi ko wane ne wa dole mu san da haka a karantarwar sunna ba cewa wani bai kuskure kowane ne yana iya kuskure kuma ya kuskure ba abin shi akan kuskure za mu yi nasihar komowa kan hanya ba a barin shi a ce shi ke na kare malama ne ce yan wani shi ne daɗi da nutsuwa wanda allah ya muwafaka da sunna allah ya tabbatar da mu ya amshar mu akan sunna yan uwa a karatunmu na ƙarshe ƙarshen ramadan muna cikin suratun nisa suratun nisa mun zo ayata arba'in da biyu ƙarshen karatunmu insha Allah yau sha biyar ga wata na shawar za mu tashi ayata arba'in da uku ta wannan sura bismillah al-rahman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا Allah subhanahu wata'ala ya yi kira ga waɗanda suke masu imani muna fata Allah tabbatar da mu a cikin imani wannan kira da Allah yi da farko yana cewa la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun la taqrabu sala shin ana ni ne kadda ku kusanci sallah sallah kanta ko kuwa ana ni almasajid wurin yin sallah imam qurtubi rahimahullah yana cewa wannan ma'anoni guda biyu idan aka ce ta ƙarabu ma'ana ce shine la ta labbas bil fi'l a talabata bil fi'l ma'ana kada ka yi aikin kakka aikata sallah la taqarubu inda ake la taqarubu bi damma ala ra kan rakin la taqarubu shine yake ɗaukan ma'ana addunu ma'ana kusantar wurin sallah a takaice maganganun magabata kan wannan magana akwai masu ganin cewa kan zama ga kalmomi na gaba ana ni ne kar a je masallaci ma gaba daya wannan in mun zo la junuban illa abid sabil za mu ga wannan magana ana ni kadda ku je masallaci ne a kadda ku yi sallar ne kanta in mun zo kalmar ta junuban Allah abid sabil la jumla sai za mu ji bayanin insha Allah nan dai kenan hana wannan zuwa masallaci hana yin sallah a wani hali an hana ku zuwa sallah ko aikata zuwa wurin sallah ko aikata sallah wa antum sukara kuna cikin maye mana ba ku a cikin hankalin an hana ku sallah a wannan hali hatta ta'lamu ma taqulun har sai lokacin da kuka kuke iya sanin abin da kuke iya kuke hodi kenan kun yi disule kuna cikin hankalin wannan aya kamar yadda malamai na ta ibn kasir haka sauran littattafan sunna kamar yadda ya tabbata cikin sunna abi dawud haka cikin tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ganin umar bin khattab shi a jahiliya ma iya cikin kwarai masu kyamar giya a jahiliya ya zo ta ya rasulullah kan wannan me za a yi kan magana giya hata kai na addu'a Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafi'a wata ruwa shafi'an shafi'an wani ba shifa'an maka shifa'an shifa'an ko shafi'an lafazin da ya zo da kowanne ya zo in ma shafi in ma wannan ya kita shifa'an Allah umar iya roƙon Allah ya Allah ka bayyanar mana da kan lamarin wannan na giya ka ba wani al'amari bayani mai warkarwa yana maki na Allah ya magana kan giya abu ne yan wajen sahabbai na sha ba hana ba kusan addinin musulunci ba addini bane na ra'ayi ba a cewa ya kamata kaga yan uwa wannan iya ƙara karantar da mu lamarin addini ba ra'ayi bane ba bane ya kamata bane ba a me aka ce a lokacin wa kowa ya fahimci hadarin giya da illar giya a cikin rayuwa ta al'umma amma menene babu nasin da ya ce ka a sha haramu ce ana kallon abin sai dai umar shi addu'a yake ya Allah ka bayyana mana wani al'amari mai warkarwa kan lamarin giya ya Allah to an ce wannan ta saba ko bayan na ya sa alunaka anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa munafi'un lin nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima Allah ta suna ma tambaya kan lamarin giya yaya kenan me bayani kanta yace qul fihima sama tambaya kan lamarin giya da caca a wancan zamani ma abu ne ya mamaye al'umma amma babu nasi da ya ce ka'ayi ko haramu ne ba ce haramu ne kai abu ne amma ba daɗi Allah ce kul fihima ismun kabirun wa munafi'ul nas ce a cikin giya fihima ba ce huma ba fihima cikin lamarin giya da lamarin caca akwai zinihi na malamai na cewa ta aka fihima ma'ana a lokacin nan inda hazini ne an kama gana ci ba haramta ba inda ana ne su ne shan su laifi shan su zini ta fi hima abu ne sannan ne duk dan giya in sha giya bai hankali in sha giya ko ta wata ce zai yanzu zai mai sababin zagin wani cin mutuncin wani ya yi abin da yake haramu ne a gare shi shi ne magana cewa fi hima haka a cikin caca akwai cin wani haƙƙi wanda ba naka ba zai kawo fada zai kawo kamar za mu gani a gaban insha Allah kenan wannan suna sabbaba zini kun mai girma wani zai shaki a je ya kisa ya kashe mutum Allah mai girma ba kenan ya ce a cikin lamarin giya da caca akwai zinihi mai girma amma wa munafi'ul nas kuma mutane kan samu wani amfani na duniya ima shi mai saidawa riba ko shi wanda ya shata ya zo ya hore ya abinda ya ga dama ba doka ya abinda ya ga dama abinda bai iya zo ya yi abinda ake samu na riba na wani amfanin duniya amma ce wa ismuhuma akbar min naf'ima amfanin da ma ake samu zinihin na giya da caca ya fi girman amfanin wannan bayanin farko kan lamarin giya an je da hankalinka za ta sabbaba ma halaka za ta sabbaba ma sa'an Allah kenan anan aka tsaya yace to ana nan kamar yadda yake ruwa ta Abu Dawud haka Tirmizi lokacin da Umar ke wannan magana sai yace fa nazalat ayatul lati fil baqara yas'alunaka an al-khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima qala fadu'i Umar فقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافعا بيانا شفاءك بيانا شفاء وانا لفظي عمر ضد يا جي haka amma yasa akwai saura tunda ba a ce ba karara a barta yace Allah ba ya ji aye yace Allah ka bayyana mana da wani al'amari mai gamsarwa mai warkarwa kan lamarin giya ana nan fa nazalat ayatul lati fi nisa ya ayyuhal ladina amanu wannan ita ce la taqrabu salata wa antum sukara zuwa karshe yace fa kana munadi rasul sallam idza uqimat salat yunadi ala la yaqrabanna salata sakaran da aka sabkar da wannan aya ta ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun zuwa karshe sai me ake a lokacin yanzu abinda aka ce kal ku kusanci sallah ko wurin sallah kuna cikin halin maye har sai lokacin da kuka iya sanin abin da kuke wada don ku shiga hayaniya ku samu an san sallah cikin nutsuwa lokacin da kake gana da ubangiji ana san kana da hankalinka to yanzu kenan an hana shan giya a lokacin sallah kaga nan da kenan ai rage wata marhala ta shan giya to an ce sai ka san abin da kake hodi yanzu an kai sallah magariba azhur kai sha giya ai da kayan kai da su an jima kaga zaka jingirta ka sha illa me suke a lokacin nan sun tabbatar sun yarda da haka da an ce a lokacin nan kira ake ya da lokacin sallah yi in lokacin ya aka yi bin gari cewa kada wanda ya kusanci sallah iya cikin halin maye jama'a ake ake shela ka wanda ya je giya cikin ka wanda ya je sallah cikin halin maye ake bin wuri wuri ana hudu annabi ya tura wani iya shela da sallah salama ka aje giya ka aje sallah a halin su na yan uwa wannan shine bayani na maganar mataki na biyu na giya na ka aje a halin ka ai sallah aka hana kuran sai suke shanta da dare tun da dare dai kayan asuba kayan da su da kawarware lokaci ne mai tsawo sai suka shan giya a cikin dare bayan isha ba mai ce haramu ne haramu an wa'arta sai aka muna sallah ne to sallah ta wuce na yi magariba na yi isha na kare wa ana isha ba wannan shi doka ba ta Allah bi ce ba annabi ce ba shi ke ga wajen gan shi wannan ana cikin wannan hali a ruwayar ya ce kuma dai a nan dai umar ya yi wannan magana annabi da aka fuka da wani aya fa du'iya umar sai aka kira umar fa qur'ata alai aka sake karanta mai wannan sura wannan aya na ma dai umar bai yi da gamsuwa ba na ma dai ce Allah bayi lana fil khamar bayanan shifa Allah ka bayyana mana da wani lamari mai warkarwa kan lamarin giya ya Allah shine bayan wannan fa nazal hadhihi aya ta cikin ta cikin ma'ida ya ayu ladina amanu a ci inna malhamaru wal maisuru wal ansabu wal azlam rijisun min amalin shaitan fashtanibu la'allakum tuflihun ce inna ma yuridu shaitan an yuki a bainakum la'adawata wal bagada fil khamar wal maisir ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون قلت انتهينا يا رب انتهينا انتهينا على تقدر وانا آية تكين تكين مائدة cewa innama al-khamar wal maisir lalle kunga giya da caca modi wal ansab da haraka ta gumaka wal azlam da kibau kibau in duba duba nau'in duba ne nau'in duba eh ko ta turu ce ta kara ce ta dangwala hannu ne a riya ido duk dai duba ya ce wa'ina ababai rijisun min amal shaitan kazamta ce najasa ce suna daga cikin aikin shaitani Allah ce fashtanibu la'allakum tuflihun ku nisanci wa'annan abin da aka jera ɗan dan ku samu rabo ke duk mai neman rabo a wajen Allah lazim ya kaurace mu giya ya kaurace ma modi ya kaurace ma gumaka ya kaurace ma duba in dai kuna son samun rabo sai Allah ki ga muku meye mushkilar shedan yace inna ma yuridu shaitan shedan abinda kurin yake nihi akan lamarin da kamar musu cikin lamarin giya da tata me yake ni iya innama an yuki bainakum adatul bagada iya so ne kurin an yuki bainakum adatul bagada ya jewa kiyayya da kin juna adawa fada gaba da kin juna tsakaninku ya ya kawo mushkila tsakanin al'umma ya sa dole kaga dai wannan ya sha giya ya zage ka dole ka tsane shi ko ka bige shi ma wannan ka taro kudin ka ka samu biyan ka ka yi kwadago ko ka ka tara kudi zama guda kwashe wannan kai da shi har abada ba soyayya kinan lamarin giya da caca iya so ne ta wannan hanya ya je wa kiyayya da adawa in juna tsakanin kuma wa yasuddakum an zikrillah wa an sala kuma ya kanke ku ambatan Allah ata ba yanda da dan giya da ambata Allah haka daga cikin halin mu da kan shi sai nan shi ba ce Allah ba ya san dan ba wurin bane ba haka kuma ya kange ku akan sallah za ta yi kana cikin halin su kuma kana kanka ya zai tara kudi an cinye ka har mai dawa aka kiran sallah baka je ba ya ka mai do ya kuma ka mai do ba kenan hanyoyi ne da na kashi Allah ce fa hal antum muntahun wai za ku hasa kace in ta hayna mun hasa mu daga yau daga shine bayanin karshe sai sahabbai suka tsaida shan giya ya ce daga nan idan ka diba garin madina ko ina kurin lunguna-lunguna gada-gada hanyoyin ruwa kurin giya ce aka kai tsaye aiki na sauko ana karantawa kowa hudu ta a tulu a randa aka ta zuba a titin madina an bi kurin da garin nan an kare in wa mene mana magana addini ba ra'ayi ba ne akwai cikin sayar bukari na haka akwai cikin sayar tabbas imam bukari ya karuwa yau abdullahi bin abbas sayyidina ali sayyidina ali radiyallahu anhu yace ya samu raƙumma guda biyu ko tagoyi guda biyu da annabi ya bashi a yakin bada an mai arme da fatima radiyallahu anha yana so ya yi walima san walima musulunci kenan to annabi ce ya yi walima ta angwanci babu abin yi kusan ƙarfin walima ta arme ƙarfin walima ta arme ita ce walima sai ya samu wani makeri su je ya hau ɗaya raƙuri shi hau ɗaya su je siyo icce ciyawa irin ta ƙira siyo ciyawa su zo su saida don a samu kuɗin walima kaka yanzu na kawara maula da neman agaji zuwa ya nemo ya nemo a je a nemo a sai da ciyawa ciyawa don a yi walima don ƙarin walima shi kenan ya ce ya zo ya durkusa raƙumin raƙumin na guda biyu tagu ya durkusa su ya je ya shirin ya lodi ya masa kamar tsoron sirdi kurin sai ga abbas a cikin wani gida ana musu wa'a sun sai giya suna musulmi ba suna musulmi abbas ya tulub da giya da sa abin da yake ba ana ziga shi ana ziga shi ba sai hutu ba ya samu wannan raƙumma ta goyi wannan ya cire tozon ya tullata ya kashe ta duka bai kashe su duk ta gobi ya kashe su sai tana alace da na zo na isko lace na kasa ƙuri kuga gaba ya har kuga ta na kasa mallaka ido na kuga ina kuga har kuga yau ya kare ya ce ya kare na ɓanna ya ce zanen har kuka ya ce na zo ne su ba na ce rasu lallah ga abin da abbas bai mu wannan tagoyin da ka bani wallahi ga su ne iya tilas ya kashe su annabi ya taso suka zo da shi da ali suka shigo gidan ana musu waka an shake tulub annabi yake mai magana eh abbas ya daga ya kalli annabi sama mai kallo kasa ya daga sakata mai kalle shi jama'antum ila abid abi kai ku bayina ne yake ta ni annabi bayin shi ne sai ku bayin bayin babana ne annabi da ya gano abbas ya sama da yawa bai iya ji sai hutu ku yi ba wanda aka yi dawa abin an kai gaya to nan da ra'ayi ne yana mace da gaskiya haramu ce amma kaga wahayi yake bi wahayi yake bi haka abdullahi bin auf abdullahi bin auf an san iya da cikin masu fadata ta ta sabai ta muhajirin ya kira walima gidan shi an sha ta tulub sai lokacin sallah ya aka tada sallah sai da na ali shi ne liman sai aka ja kuli al kafirun la abudu mata abudu wala ya ce abudu mata abudu da yakun la abudu ya ce abudu mata abudu in wa ta kace an yi abu da yawa amma da yake lamarin addini ba ra'ayi bane ya kamata a yi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mala ce ya tabi ila man yu'ila wa shi ma yake bi amma ta qana hawa inu illa wahyin yuha dan wannan mutum mai hankali zai lura lamarin addini babu malam wani ko shehuwa ne ya samu damar halittawa ko kawo wani a cikin addini tun maza Allah ne abin ba daɗi ba kyau amma bai tun wahayi yake bi ba a ce ba bai shi bai cewa bai waɗi da san zuci ya kamata a'a sai da wahayi wani shine addini yan wallahi yayye wahayi kur an ce ayi ayi a bari a bari shine addinin addinin Allah shikenan yanzu kenan dai bayan sai sabkar wannan aya ce a takaice dai kenan aka tabbatar da giya da garan nan kuma ta zamanto haramu har tashin kiyama kuma sahabbai suka bin doka hannu biyu suka dauke ta kina muna maganar ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya kuma su imani kada ku kusanci sallah kuna cikin halin baye sai kun san abin da kuke wadi wannan kahin haramtawa gaba daya dan wa malamai cewa in ana magana kaga wannan a yanzu aka ce nawa ba giyar bai sha ba abun maye da ya sha zai da sallah ya kare bisa abin da ya ba akwai da yawa zai da sallah ya kare bisa mayin da yake kaga kenan wannan iya da muhimmanci cewa ana buƙatar sallah mutum ya san a inda yake ya san a wani hali yake lokacin da ka tsaya kai kabbara ta harama ka kaddara ka yi imani kana gaban Allah subhanahu wa ta'ala kana kalma ta harko ta fatiya ka fara tattaunawa tsakanin kai da Allah mahalicinka wurin ganawa ne kai tsaye da ubangiji ba babu inda yake shiga halin kusantar Allah mahalicci shi sai lokacin da ya kabbara ta harama daga nan kaman ka bulle kwantaka ne ka bulle kwantaka ka gama kwantaka da Allah kai tsaye kana magana alhamdulillahi rabbil alamin ya maka magana hamadani abdi rahman rahim atana alai abdi kana hudi Allah iya maka magana kai wa ta kace ana buƙatar kawo hankali shi yasa har ana kace babu babu sallah lokacin da aka kawo abinci babu sallah kana matsa matsan kashi da wutsari me yasa saboda ana buƙatar shiga sallah zuciya ka fara ba komi a cikinta kada kana sallah kana tana jami'a wata wani kwakwanka wani magana ta wani abincinka kai kare ko ka ci ne a barka kenan ya ka ce ka ci babu sallar ma aka ce he ka ci ka kare ka je kai sallah saboda muhimmancin nutsuwa a cikin sallah ana buƙatar nutsuwa to wannan a can da magana giya ce kenan kuma an zo ya mai kokarin kauda abin zai kama na rashin nutsuwa a cikin sallah yace wannan wala junuban illa abir sabil haka mai janaba kal ya kusanci sallah ko kai ya kusanci wurin sallah nan malamai magabata sun samu sabanin kan wannan mas'ala ƙarƙashin wannan suke kawo maganar haramta shiga masallaci ga mai janaba ƙarƙashin wannan aya ce illa abir sabil junuban kenan bai shiga masallaci ba dai in hucewa ce wanda kaman gaskiya magana hadisai da suka zo wanda suke maganar mai janaba kai shiga masallaci kai kusanci masallaci duka a wajen malaman hadisi masu ta haƙiƙi na binciken maganar tabbacin hadisi sun tabbatar da babu ɗaya wanda yake da inganci gaskiyar magana shi sa kama albani cikin tamamul minna da ya kawo wannan mas'ala da sai da sabiq ya kawo mafikin sunna kan mas'alar shiga masallaci ko zama a masallaci ga mai haila ko mai janaba ya kawo ta magana ma gaskiya maganganun hadisan ba su da inganci abin da ya tabbata yace tafsirin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda yake fassara wannan aya illa walajim illa abin sabil mai abin sai ma'ana musafirin musafirin nan ma'anan magana kenan an hana kuma za mu koma tafsirin imam qurtubi da yake maganar la taqrabu aw la taqrabu qira'a taqrabu tana hukumta iltibat yin sallan ne aka hana ba maganar zuwa wurin sallah ba kan wannan qira'a la taqrabu bidama shi cewa ma'ana wurin sallah kusanta wuri amma nan karin magana cewa a tafsirin ibn abbas kenan maganar tsalla ce ba za ka yi ba to aka ce mai zaka ce illa junuban sai mai janaba suka ce arta mahi yawa mai janaba mai bulaguro shine agalab mai yawan hali yake rasa ruwan wanka sai aka magana ɗaya ɗan bulaguro iya janaba iya bulaguro a nan kenan shi zai iya sallah a hali da aka ambata had ya ce wa in kuntum marada au ala safar kenan in ba dan bulaguro ba mai janaba sai ya wanka amma mai bulaguro ba gashi da aka kawo hukunci mai bulaguro a gaba wannan magana wanda albani ita ce tabbatar da ta ya rinjayar da tafsirin abin sabil ana nihin yan bulaguro ne kenan maganar da ya misali akwai ruwayoyi sun tabbata imam bukhari imam muslim ruwayoyi da ingantattu wanda misali akwai ruwaya da cikin cikin na ga wannan cikin musulati na banya ka ruwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin masallaci sai yake ce ma aisha na wuli ne kuma ra kamun al malafata kamun malafata sai ta ce ya rasu ai ni ina cikin ina da ina da haila ce haila ki ba hannun ki take ba idan mana ruwa da ingantattu sun tabbatar da janaba an shiga masallaci inda wani aya tana niyin wannan magana ce ya za annabi bari a shiga a takaice dai ya kware da kuma cikin tamamin minna zai gaje magana haka sauran wurare irin su ina ga shaukani cikin nila autar da su irma sana'ani cewa da maganar hana kusantar masallaci a shaba a shiga gaba daya in ya kama ba bai tabbatar gaskiya kenan wannan sallah ce aka hana mutum ke wani aya tana maganar kudin sallah sallah ce ba a yi a cikin halin maye ba a sallah da janaba sai an yi wanka to amma ya ce wa in kuntum marada aw ala safar idan ba ku da lahiya yanzu yanzu a gaya mashi an ce sai ai wanka amma ba a gaya mana hukuncin dan balaguro ba a gaba yanzu a gaya mana to me shi dan balaguro me zai yi in bai wanka ba yace wa in kuntum marada aw ala safarin in kuna cikin rashin lahiya ko kuna cikin bulaguro aw jaa ahadun minkum min al-ga'id ko dayan ku yazo daga bayan gari nan wutsari na ciki haka kashi na ciki yayi bayan gari ko wutsari aula mastumun nisa ko kuwa kuka shahi mata nan shahon mata ana ni ni ko na taɓa mace na shine da yawa suke kawo hujja na shahon mace taɓa mace iya warware arwalla ƙarƙashin wannan ababe la mastumun nisa illa magana mai inganci mai kari walla mastumun nisa abdullahi bin abbas ya tabbatar da cewa ana yin kinaya ce jima'i ake ni in kuka kun kuka yi jima'i da mata wannan shi ya kawo za ku ji akwai taba ya tabbata umar bin khattab iya daga cikin masu inkarin yin taimama da janaba iya ca ba a yi kurin dole sai an wanka me ganin ai can inda Allah umarnin ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa ay wujuhakum wa aydikum ila marafiq wa masawibu rusukum wa ajlikum ila ka'bayn ko hita wa in kuntum junuban fataru ya kuma su imani in kun tashi zuwa sallah ku wanke fuskarku da hannunku bakin murfakai da ku shayi kanku da kawonku bakin idan sau ya ce wa in kuntum junuban fattahun to kun kawo in kuntum marar ala safarin zuwa karshe kaga a can kalmar ta in kuna janaba kurin ku yi wanka umar ya tsaya kurin mai janaba kurin wanka zai nan da mutum nisa ba janaba bace ba a an ga tabbata ne misali a wajen umar na khattab kurin mai janaba dole ya wanka ba magana taimama shi ne na ga akwai ruwa cikin sayar bukhari haka musulun na lafazi ya kaɗan canza me yau kana wani in ji amar bin yasir ke cewa wani ya zo ya isko umar bin khattab radiyallahu anhu ya yi ma umar tambaya cewa na sami janaba babu ruwa ya zai sallah ya ce la tu salli kakai sallah kakai sallah kurin ba sallah sai anan amma da yake cewa amma ta zukur ya amiral muminin ya ce kana tina ya amiral muminin a ɗan umar kenan kana tina wata rana ya ce da ni idan ana wa an fi sariya fa ajnabana na ma'ana ma ya ce ni da kai muna cikin wata tawaga ƙarama da ake tura yaƙi muka samu janaba da ni da kai kuma ba mu da ruwa yace amma anta falam tusalli wa amma ana fatama'aktu fi turab yace kai ka ki sallah haka baka dama kace baka sallah ka ki sallah ni sai nayi birgima a cikin ƙasa wata ruwa kamar yadda dabba take wanka da ƙasa take birgima me ya kawo yan uwa a lokacin wannan suna da labarin maganar fatayammamu sa'idan tayyiba nan fatayammamu mana faqasidu kunhi abin da yake saman ƙasa sai suka aiki da za'irin kalma ta larabci kunha a lokacin ba su samu ba kaifiya a aikace yaya ake yin taimama yanzu ga an samu janaba shi ne ammar bin yasir sai ya ga me zai kurin sai ne me ya ce sai ne kasa sai ne kasa kenan kurin da birgima ke shi sai shiga kasa yayi ta birgima yayi wanka mana yayi wanka da kasa yace yanda dabba take birgima amma da ce haka nayi nayi sallah amma kai Umar baka yi ba sallah da muka zo gida muka ba annabi labari ga hali abin da ya tabbata gare mu ya rasulullah mun samu janaba amma ga shi yadda aka yi ni ga yadda na yi a nan a nan sai ka ce a amma ya isan makunan ka bugi ƙasa da hannunka guda biyu ka bushe ka shaye ka shayin huskarka da tayin hannunka guda biyu a nan yake siffanta mai shawar huska da hannu haka kura kuma na ce bakin kuɗi shi malaman hadisi ke cewa ita ce ruwaya mai inganci kan siffar taimama aisha bugo guda kuma ba bugo bi ba bugo guda ka buga ƙasa haka kuma dan ka san wai ba ƙasa ba ake bukata ba bukatar ƙura kamar da imamu shafi ne ke cewa shi da ƙura ma hujjoji a kan jikin hujja ba yi ƙura ba in ka buga ya ce ma ka bushe wata ruwa wata ruwa bayan ka bushe ka goge san ba a bukatar wata ƙura a fuskarka ya ce ka bushe ma a ce ka bushe wanda ka busawa yi wata wata fatan fuku fi hima na fasa musulun ka bushe kasar ta kwan ka shayi huskarka da hannunka bakin nan ya ce wannan an kai ya ishe ka amma a nan ke nan mai a nan ammar iya tuna ma umar da yake inkarin ba a taimama da janaba sai an yi wanka ga abin da muka yi da ni da kai kai kai sallah ni ne birgima annabi ya karantar da mu ga yanda ake taimama an ya ce za shi ta Allah a wani tafi umar an kana so kan ma an karfi daga yau kan karfi magana tun da baka so umar bai da ba ce in kana so kan kara magana ce nole kamata walle kai ka sani can kai abin da ka dauko muna hana ka amma da kai ka sani yau ne mana yau ne in ba haka bane ba ka dauki wani ni ba ruwa na me anan kenan umar ka ga a ce waye a duniya bai umar ka ga abu amamanci da shi aka abu amma ya mance har aka tuna mai ga abin da kai amma ci kai kai ka sani da kai da abin da ka doko ni bana ciki dan waye a duniya bai mantuwa kwace kuskure kaga da hujja ce ta ba a cewa ne kun to zumar ne khalifa na biyu ya ce shikenan kurin umar ya ce ba ba ta yamma da ba ta yamma da janaba shi ke matsala me yasa amma da an samu hujjoji misali akwai sahabbai wato sun abi daud sun sun nasa'i ruwa ta tafata sahabbai guda biyu suka tafi wani wuri suka samu janaba babu ruwa suka yi taimama su kowa ya sallah ana cikin sun kare sallah ya suka samu ruwa a cikin lokaci sai sahabi daya ya yi arwalla ya sake sallar ya yi arwalla ya yi arwalla ya sake sallar da ya yi da taimama ɗan ya ce a'a na ƙari daga mai bulgon na kawo ruwa shi kenan da aka zo gida suka ba annabi labari ya sallallahu alaihi ga abin da ya wakana ni da wane mun samu janaba babu ruwa muka yi taimama muka yi sallah da muka samu ruwa cikin lokaci wane ya sake ya alwala ya sake sallah amma ni bin sake ba ya ce asabta sunna ka yi daidai da sunna masu kaiwa ne walakal ajar marratai ne kai kuma kana da lada biyu to za ce lada biyu kenan yanzu lada biyu zama yake da su mai sake sallah a wallah sallah nan mene ne in wannan fikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wanda ya taimama ya sallah da bi sake ba ya ce ka yi daidai da sunna shi kuma wannan ishtihadi ne ya yi a lokacin da bai san ba sunnar a lokacin da bai san ba sunnar lokacin nan shi yasa ta ke to shi wannan wanda ya ake bi aka ce yanzu kai kana da lada biyu ladan waccan sallah da kai ta farko da wadda kai bayan alwala kwanci bai lada ladan aiki biyu yayi to anan ya ce anan wanne da za a yi kenan a yanzu daga baya ya ce kuma yanzu ya sake nan an tabbatar da ba dan bashi aka zaba wanda ya daidai sunna wanda ya taimama ya yi sallah bai sake shi kuma wannan an ce mai lada biyu dalilin ya yi sallah biyu shine ba dan bace wai hakkin ya yi a da ake biyayi an ce bai lada amma a gaba ya ƙara kenan ta wannan shi da ƙarin hujja bayan ta amar waccan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mai janaba inda babu ruwa zai yi taimama ya sallah kuma bai sake ko da da sauran lokaci magana kenan ina da kuna fahimta magana ya ce bayan ya ce kenan wala junuban illa abir sabila hatta taktasiru kenan mai janaba ba zai yi ba sallah sai in iya cikin halin bulaguro ne amma in sai in kun yi wanka ne daga janaba za ku yi sallah in ba halin bulaguro ba da aka ambata wa in kuntum marada in kuna cikin rashin lahiya aw ala safarin ko kuna bulaguro aw ja ahadu minkum ghaib ko ɗayan ku yazo daga biyan bukata kashi ko tsari duk ɗaya ne aw lamastumun nisa ko kuka sadu da mata nan jima'i ake ni janaba magana mai karfi kenan da janabar kenan duk magana guda ce da waccan ta ma'ida duk magana guda ce ba abin da ya saba bai janaba in bai samu ruwa ba zai taimama ya ce a wannan halin rashin lahiya halin bulaguro halin bayan gari da wutsari halin janaba kun samu wannan halin falamta ji babu ruwa tare da ku to nan fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku nihi na shi ma'ana annabi karantar da su nuhal shine ayi aiki da ƙasa kuma za a bigi wannan yace sa'idan nan ce sa'id dukkan abin da yake saman ƙasa na ne malamai ke samun maganar to shin sa'id ƙasa kadai ko da ƙura kamar da mamu shafi ke cewa ke inda ƙura-ƙura wasu ce a da dutse da ƙasa rere za a yi wasu ce a duk wata abin da ke saman ƙasa ƙasar zinariya ce ta azurfa ce ta gishiri ce duk ƙasa ce kai su mana cewa hatta da ice hatta imam malaki ya ce hatta imam malaki ya ce masu ganin cewa ko da da ice ne daga sai imamu sauri ne cikin magabata suna ga cewa cewa in dai san abin da saman kasa ne ka ciyawa masu kasa na gane in dai magana mai kari ne cewa wanda kowa tabbatar da cewa magana mai kari dukkan abin da yake saman kasa wata irin kasa ce du jar kasa ce masara masara ce kasar gishiri ce tabbatar ta mace ce dukkan abin da yake nau'in kasa saman kasa za a yi taimama da shi dutse ne laka ce duka suna kayan taimama ne kuma na ce hatta da katanga za a yi annabi ya da katanga da katanga ma annabi ya yi kama albani ne ma na gani malamin mai cikin alwajis mun wuce shi da ke albani ya ce mishi misali mara lahiya iya kan gado kurin ba bukatar yan kama dutse katanga sai shahawa ya taimama ya ce wanda fanturo ce ko da fanturo hana ce ko da fanturo albani ce wa ce ba yi sai da fanta ko da fantar tanga ka tanga ci kora fantar ma ba amana ba shi ma duk abin ne dai duk ta dai a takaice dai kenan ba mushkila dai za a ni kasa kuma abin da za a yi a buga da tayin hannu guda biyu a sha huska a sha hannu bakin wuyan hannu shine magana mahi inganci a ko ruwayoyi da aka samu daga sakin ibn umar sauran mata na magana shawon hannu har zuwa wurin alwallah kai akwai mai ganin cewa yana ga ina ga imam zuri akwai masu ganin cewa wata imama za a yi wani shawa har baki hammata ba ka san magabata ba a barin imam zuri da sai imam zuri wata imam zuri iya cikin malamai wanda suka suka dawo da sunna imam zuri shi ne makahul ya ce shi iya ga kurin arwan taimama za a shawa har zuwa hammata ya ce makahul ci to ai na ka san wani abun ya ce a littafin Allah akwai ta ƙurani aina ya ce famsahu bi wujuikum wa aydikum minhu aydikum yadda kuna hannu hancin hannu ne ya ce to shi ne fa'intar ka haka ya ce na Allah iya cewa wasariq wasariq faqatu aydihuma ta zai ma naka ko an ce barawo da barawniya ku yanke hannunsu annaka haka wanda ake yankewa kawai ya zuhuri ya kuma haka nake kuma a kenan ba haka bane abun a sai aka ce yadda an ba a yi bayani ba nan ya daga ku'i ne ya ta mutu sata ina ke manke yanke mai hannu har yana ke hamma ta ce a nan yayar da ke da cewa gaskiya bakin ku'i ne ya saki an da kake saki a takaice ne kenan taimama yan wa abin da tabbata shawal huska da hannu bakin ku'i bakin fonye kenan kuma shafa guda bugu guda abin da ya inganta kenan kenan anan eh yace kenan fatayammamu sa'idan tayyiban kuni kenan abin da ke saman kasa kuma ta tayyiban wanda yake ma'ana tsarkakakke kenan ba a yi da najasa ba yanda ba a arwalla da ruwa mai najasa haka ba a taimama da wuri mai najasa yanzu misali an saka cikin selil na gidan ake cewa gidan kaso ko komsariya ko gidan jandarma abu da nake gidan kowa wai bai shiga ba shugaban kasa ya shiga wai bai shiga ba kowa shiga ake shugaban kasa ya shiga annabawa sai shiga kai shiga kowa ya shiga wai bai shiga ba ba bai bane kullum yan abin aji gudu mutum yayi kaso akan abun kumya shine abin da kaso akan abun kumya kai sata ka cika mutane amma kai kaso akan wani abu daban zalunci kuna abu na gaskiya kai ba na abin zagi bane ba kanshi dan wai bai ba ba wani ba kai ba na haka kenan iyayewa a kai ka gidan kasu selin wuri ko ina kashi ne na sama kanan ko ina kashi ne kuma ba bai kwamaka ruwa to sallah za ka yi in lokacin sallah ko ka kabbara ka wasu alƙibla allahu akbar wurin ka yi sallah a halin da kake ciki wannan shine tafsiri kai bayani mahi karhi hatta cikin malikawa imam ashaba cikin imam malik ayyuba a sake waye dai magana mahi karhi wata muwafaka da aikin sahabbai kahin a farta kahin a kate mama sun yi aro sun yi lokacin sallah yayi sun yi sallah suka sai bukhari akwai ruwaya sun yi sallah babu ruwa babu taimamal suka ba annabi labari bace sake bace kuma sai lahi ba shine hujjar ta masu ganin cewa in lokacin sallah yayi duk halin da kake ciki inda dama ka yi arwalla babu dama ka yi taimama babu dama sallah dai ba a baranta don zai bar sallah iya hira iya kasuwa Allah kiyaye ya ce don haka ya ce wannan kenan famsau biwujuhikum wa aidikum ku shayi huskarku da hannunku ya ce inna Allah kana afuwa na gafura Allah mai rangwame ne kuma mai gafara ne Allah ka mana rangwame ka gafarta mana kurakuranmu kuma na ga dukkan alamu lokaci ya tahi muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya kai mu darasi na gaba rana ta bi iznillah Allahumma salli ala Muhammad kayan insha Allah darasin mu na alwajiz insha Allah kenan za mu yi shi talata insha Allah a farashi haka sauran darussa da muke na bayan isha sauran su insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ولا مخرج من هذا إلا العلم يا أخواني والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وليس بفهم كل ناعم بفهم سلف الأمة إذا أردنا أن ننجو فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذا فعليكم عند حصول هذا الاختلاف الكثير وأظن ما جاء اختلاف كثير مثل زماننا هذا كما أنه لا يمكن أن يعبد الله عبادة صحيحة إلا بالعلم لأن فيها المخرج فيها الدواء فيها وصف الداء وفيها الدواء